إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke turare daga nan gidan radiyo amfani da magara na shiryawa da gabatarwa don wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana mafaka ga shi dai kamar inda aka saba za a iya kira ganin yau kenan ganin wata dai na jiya kenan yau daya ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da bakwai ga wata na hudu shekara 2019 a sha Allah za a yi kira a lambobi kamar haka imma lamba 96 99 sifili 1 62 kinan 96 99 01 62 ko a lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katurban kators torondu senkant karandu allah mana mafuka kuma yan wadai a yi ƙoƙarin kullum kau da rediyo a lokacin kira na assalamu alaikum akwai na ga kayan na akwai wani wanda ya tambayar to assalamu alaikum alhamdulillah to bismillah
malam da Allah ina so a ba mu addu'a da zan mu rubai Allah ba mu zama lafiya da mijina
to shikenan to samu to amin to na hade cewa a yi ƙoƙarin assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum to bismillah
wai kamar idan ƙabli ta kama mutum da ba'adi to wai wannan ne zai yi to yake na ji yi kokarin da ya gace kira lambar da aka bada assalamu alaikum wa alaikum salam to bismillah
a ce wai kawai mutum wanda ya wasa gaban shi azumin da ya mutu shi na azumin ramadan da harin ba ma ne zai koko abokan shi
ya
wanda ya namiji da ya wasa gaban shi hakan da kuma wata ramadan da kuma daga baya duk wancan ana cewa kaza kaza ba abun da ba wa tsara gaba wasa gaba haramun ne kuma yanzu me ya kuce azumi kashe
to na ji
ya ba matsala to bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum
assalamu alaikum malam wa alaikum salam wa rahmatullah
an tashi lafiya alhamdulillah
malam ta samu na da tambaya to bismillah misana sai malam in mara lafiya bai da lafiya wata irin addu'a ya kamata a miya kullum to na ji to shikenan sai kam na do bismillah bismillah yi magana assalamu na'am ha haka ni gid- ni
ha ne a gidan shi kamar in zai wuta kun zai bai kasuwa baya cewa ya dahi ko haka dai in ya wuta wani gari in ya dawo in ta mishi sannu sai ya ce wai shi ina ya dahi in ya komo ka iya mishi sannu ko ko ka iya kyale shi
to ina gane shi kenan assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya lau alhamdulillah
Allah tambaya muke malam kamar in kana sallah ana sallama ko ko ana maka magana an ce daɗi zaka yi ko kuma gyaran murya zaka wanne ne na'am shi kenan amin bismillah assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Barkan wala an gashi alhamdulillah
Muna tambaya da Allah.
to bismillah
Sabon aure ne aka yi to kuma shi namijin sai ya samu kadari Allah mai cikawa.
eh Ya idan matan shi ne muke tambaya za ta yi ta kama koya.
an kai ta gidan an kai shi an kai ta gidan shi ko kuwa
A ba a riga aka kai ta ba.
to na gane shikenan wa alaikum salam
An tashi lafiya malam la la la
Allah ce garan kwanan bawada suke barin addu'a da za su riga wa yaran mene
daga nan kwanan bawada suke barin addu'a ma yara to shikenan na gane to sai an sai an jima bismillah na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Mala an ɗan da lafiya alhamdulillah wani tambaya ne mala.
to bismillah alsa na sani Wai wata ce mata ce mijin ta ya mutu.
na'am
To kuma akwai wani iya zaman da iya sai wata mata kuma tana ciki kuma mijin ya mutu.
kana ne
Mijin ya mutu kuma tana yana iya tambaya ko ko yana iya zuwa shi ya gama sai yana sassa ko ko ya wuri ya ta ta kafa.
mijinta ya mutu tana da ciki gomi eh mace sai mace tana kuma abu ne na kanta to na gane to ba matsala abun za ka shi to assalamu alaikum na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam ana lafiya.
la la la
Malam muna fara addu'a.
to Sun mana alheri Allah ya biya mana.
to Allah ya mana insha Allah assalamu alaikum
Wa alaikum assalam. Na kwanan ku malam.
lafiya alhamdulillah
Ah, Karatu.
alhamdulillah
Malam tambaya ce gare ni.
to bismillah alsa na sani
Eh wani kanwata ce aka mata armi sai mijin sadakin aka ba ta bashi.
eh Kuma da aka kai ta gidan sai yau sai gobe ya ba ta kuɗin ya iya.
eh Har arman ya mutu bai biya ta ba kuɗin sadakinsa kenan yanzu ka gane arman yake.
to Sadakin ya ba ni.
to na gane assalamu alaikum wa alaikum salam
Malam tambaya muke da Allah, kama yanzu mutum ne haka ya zo ya fashe ne da musulunci kawai kuma yake tare da ‘yan uwa musulmi har aka ba shi yarinya.
eh Kuma ana nan ana nan sun yi wajen aihuwa biyar kawai, ƙarshe ba ba ma sunna ba sai aka yi sallah ma zai ma yi irin wannan bai kula ba. To yanzu irin wannan wai kama ko mutuwa yi wanda zai sallah tun da zai lalle da yana yi amma za ka ce bai yayi.
eh yanzu mutuwa wani ana iya mishi sallah ko a yi ta'aziyya kuma sai ya tambaya ta biyu alo ina ji
eh sai ya tambaya ta biyu ita kuma kama wata ce haka tsohuwa ce take tambaya wani lokaci tana da kishiya to sai ta tafi gurin wani malami irin wannan ta fita daga cikin gidan sai take cewa kishiya ta sa mata asiri ta fita ta bar gida to kaka za ta yi sai ta mata ha ita ma a mata sai ta ce a'a a mata sai ta yi kai ke ma ba miki ba sai bari kawai a miki sai ya ba ta wata laya ta kai ta binne a mata ma
eh to da ta kai ta binne masu tana nan tana zuwa tana zuwa tana zuwa tana zuwa har sai suka rabu da miji to yanzu karshe shi tsohon ma ya mutu kuma ita kishiyar ma ba san inda take ne kishiyar na fa yau wata ce ta yi abu amma kuma abin ya dame ta ba ta tambayar da za ta yi take tambaya ta na ce na tambayo to kuma akwai tambaya ta gaba ke ma abin ai a a tambaya ai kuma ke abin ne da yawa fa kai ki sa tambaya to ya kide shi ke tunda kin yadda ya shi kenan ƙara tunda kin yawa ya yi yawa to shi kenan yawa ai yan wa ai hakuri har a ba da amsar abinda aka rage aka rubuta to akwai dai wannan wani ga a takaice matsala ce babba inda message ne dai na ya yi aikin banza alama ko na zina kuma bayan abin da abin ya dame shi kuma ya ji an yi maganar he kayi sallah ta kwana arba'in ba karɓa ba shi dai abin da ya takaice dai neman mahuta ne yake nema to dan wa takaice don haƙƙi tsakanin kai da Allah ne lallai girman lahin da kama Allah subhanahu wata'ala in dai ka koma ga Allah ka yi nadama ka nemi gafara ta Allah to wannan tsakanin bawa da Allah ba mai shiga kuma Allah ya alƙalin gafara ga bawa ka yi nadama game da abin da ka aikata da niyyar ba ka ƙara koma ba har abada ka nemi gafara ta Allah ƙalla ka samu sallah raka'a biyu ta neman tuba bayan ka sallah raka'a biyu kuma ka yi addu'a ta neman ga imma rabbu gafirli wa tuba alayya naka anta tawwabur rahim ko irin su astaghfirullah astaghfirullah ka yi ta neman gafara ta Allah da fatar insha Allah Allah zai yahi maka to wannan tana magana ita ta farko tambayar mai addu'a da za ta yi ta zaman lahiya da mijinta to wannan musamman lafazin addu'a da aka kawo wannan musamman illa babban abu cewa babban zaman lahiya ga abokin zama kyakkyawar zamantakewa kyautatawa kuma da yin haƙuri game da wani cutarwa ta wani yin haƙuri da jimrewa da yahiyar juna kuma ba lahi an kai sallah saraura na doyi ke addu'a Allah ya shirya tsakanin ki da mijinki bakin da kenan ina ga abin da sani kan magana sai mai maganar an aka yi kabili da ba'adi ta kama to duk wannan abu ne da ba a cewa baiwa kana shi dai kamar nan ƙasa ma cikin akadari zuwa abu sun bayani na san shi ne su aka maganar wanda yake da kabila ba'adi sun ce zai kabili ta isa mishi alakul halin dai sujada ce ta mantuwa in ya kabili kabilin zai ta isa mishi kenan sai wa mai maganar wasa da gaba to da wasa da gaba haramu ne kuma shi a gaba bai sani ma yanzu to haramu ne ka aikata haramu kuma za ka a kan kace rashin sani ne wannan azumi ne babu shi za ka rama shi wallawa alam sai mai magana ma'aikata addu'a da ya kamata mutum ya kama mara lahiya ta yau da kullum daga cikin addu'o'i da ake yi mara lahiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har karshen rayuwar shi addu'a da yake ake yi har ta kai da ya kasa yi Aisha radiyallahu anha ta ɗauki hannun shi mai albarka ta toho wannan addu'a ta kulhuwallahu kawa uku da kula uku ta toho ta shawa a jikin shi kenan karanta kulhuwallahu a hannu a toho a kawa uku kula uzu birbil falak kawa uku a toho kula uzu birbil nas a toho kawa uku ya sha jikin mara lahiyar ko ne a uku a toho a shawa a cikin shi haka irin addu'a ta alama rabban ta as'alu a dora hannu a saman lahiya karanta as'alu lala azima rabbal arshi la azimi an yi shifiyaka in namiji ne in mace ce an shifiyaki shine bambancin kurin mace an yi shifiyaki namiji an shifiyaka ka ne da ki mace ki namiji ka kinan lafasin addu'ar sa'alu lala azima rabbal arshi la azimi an shifiyaka namiji ne mace an shifiyaki kawo bakwai ana karanta a haka nan irin su alama rabban nasi adhibil basa washfi wa anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama don da doyi din sunna har game da fatar Allah ba shi lafiya sai mai maganar wanda me yake ce namiji ne in zai ta yi bulaguro ko ya shigo ba ruwan shi da ya tahi in ya zo ta sannu to yan uwa kamar muka bayani ɗazu irin wani iya cikin dan kau da kai ga wasu kurakurai na rayuwa kin tabbatar da idan zai zo daga maza gobe kiban sanda ba zai ji haushi kenan me fa'ida shi kin kama mai lahi aka miki ma kin husa ta shi ba shakka wannan abin na kyauta da mutum bai maka ba haƙƙi ne kai ka sauke na kai ka biya shi kenan ba laifi kuma abin da ya kamata nema ke ke min sannan ai san sare ba kuma san sare ke kina da kenan kawo da kai da kirki kenan zai ga kirki tabbas ba zama wanda ake mana kege da kege a takaice ke min sannan kun a takaice sai mace tana sallah aka mata sallama taɓi za ta yi ko gyaran murya annan sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cewa inda mu tasafi kullun nisa a tasafi da rijal kenan annabi ya yi magana ɗan mutum iya sallah sai irin masu masu sallama ko ake wani wani to an mazan ya ce gane namiji zai subhanallah wani subhanallah kai subhanallah shine ishara kana sallah shi kuma mace za ta ta buga hannu ta tabi ya ta buga hannu shi ne alama tana sallah mace haka manzo sallallahu alaihi mata su yi tabi maza su yi tasbihi wannan nasan hadisi ya zo kuma sun abin tawili wajen zargi ne nasan hadisi ya zo annabi ya ce mata su yi tabi akan tambihi haka namiji zai tasbihi haka ya zo a sunna tabbatata sai wannan cewa mai aka ta an yi armi an kai ma'ana amarya ba ta tare gidan ango ba sai Allah ya kaddara rashin hadari ga angon angon ya mutu ya za a yi to wannan inda yan kula armi ko da ba a tare ba tana nan matar shi za ta yi ta kaba irin ta kota mace kuma za ta ci gadon shi kamar da kota za ta ci gadon shi za ta ci gado kuma ta yi ta kaba wannan shine abin da yake ka'ida ta shari'a in aka ɗarma armi an tabbatar da makomi ya kare matar shi ce kuno to wannan za su ci gadon juna shi da shi ne ya mutu kin za su ci gadon shi kuma ta mai taka sai mai maganar addu'ar yara addu'a daga cikin addu'o'in yara wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba labarin tun annabi ibrahim alaihi salam akwai addu'a da yake ma yaran shi kuma shi ba manzo Allah yana ma jikokin shi Hassan da Hussein ita ce ta u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama a ɗora hannu a cikin yaro a karanta in namiji ne u'iduka in mace ce u'iduki ka namiji ki mace u'iduka bi kalimatin lahi tamati min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama in yara ne da yawa ka sasa a gaba kuma ka karanta u'idukum maza da mata kenan u'idukum bi kalimatin lahi tamati min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama haka za a yi insha Allah da fatar kuma duka sallar uwaye ga da addu'a uwaye tana karɓa ga diyansu kuma duka addu'a wuraren addu'o'i da fatar Allah shirye da yaran Allah ba su zuriya ta kware Allah ma asalih li zuriyati mutali wa alaikum assalam wa rahmatullah lafiya lau alhamdulillah to ma da da a ta bala ka dace gare na'am eh kamar jom wata biki
ya mutu? tunan an wata ai haƙuri in yi da wannan da na rubuta kin maganar sai mai maganar mace tana idda ta mutuwa shi wani iyasanta ya shiga zawarcinta an wa kwata-kwata dinwar take idda ko ta mutuwa ko ta arme ba a shiga magana a ramanta jirwayi da kaman wanka da ake cewa shine ake wa wadda mijinta ya mutu baka ce kai tsaye ina son armanki ko zan arme ki sai dai dan alheri wala ina bukatar ku arme wala ina na samu mace kazala da na arme ina nan mace ina nan mace ina niyya arme ina nan mace ta kwarin arma wallahi irin wannan kalmomi na jirwayi da kaman wanka ba in su kai tsaye wannan Allah bai hana ba amma Allah ya hana kakku musu alƙawalin arme a boye kenan ba magana arme da kin ƙare na shirya ya yi arme yan turu mutane wani haramu ne Allah an haramta sai dai a yi idan kyauta kin da ɗan alheri ɗan kalmomi amma wadda mijinta ya mutu bakin kenan ba a iya mata alƙawalin arme kai tsaye sai wani ne cewa sadaki bashi aka bashi kuma sai bayan lokaci abu dai ya yayi dai abu ya lalace ya sake ta to shi sadaki akan yi haƙuri ga namiji ya bada tsawon lokaci ba a matsa mishi amma lokacin da ya saki mace to za a tseda shi ba a bar shi ta tsaya yanzu dole ka biya ta dole a ba magana ya hiya yanzu ba magana dagawa dole heje in babu amma dole tsaya biya ta yanzu kudin ta na sadaki tun da ya sake ta wannan haka ne da sadaki ba shi ana haƙurin shi amma lokacin da kai saki to ka ƙare alhurma ta ƙare ta magana dole alƙali tsaya ka biya assalamu alaikum alaikum salam malam mala lafiya alhamdulillah
wai muna magana tambaye wanga kamar yin mutum neman armi ya kamata ya tarbi mata haka akan titi ko kuma gidansu ya kamata
to naji to shi kenan kenan muna fatar da yan uwa assalamu alaikum وعليكم السلام وعليكم السلام لا لا to
kamar mutum ne ya fi nema armi gidan sayarin ya to sai aka ce karatu za ta yi ba ta iya zai iya jira har lokacin da ka gama ko ka dai in hakura in je ne
to wa alaikum salam shi ne ina ga assalamu alaikum na assalamu alaikum la alo a a eh
sani ba wanda kowa sani ko bai sani ba inda lokacin nan takar rama ba ba ta ba yanzu ya tsaya a tsara gudu a yau kuma wanda yake ce mishi yanzu iya wajen shi da ke rani wanda har mai to an ɗarma arma a cikin idda ko bayan idda ka ɗarma arma
a'a su ne su uku ne nema arma wai an ɗarma arma a cikin idda ko bayan idda ka ɗarma arma
kamar yaya arman an ɗarma arme a cikin idda ko ko kun tambayar ce yayi
eh da ta an riga an ɗarma arman ne nemi arman na da tana cikin idda
to na gane na gane na gane na gane salam wa alaikum salam la la
malam tambaya ce gare mu to
bisa kan mai ba da cin hanci kuwa eh
to da zai sahi ne sai wani malami ya ce wai laifin ba da cin hanci daidai ke da kamar mutum ya zina da uwashi
eh to eh kuma akwai tambaya da aka muku ji ba da kan da wata mace wadda take da miji kishiyarta take ga kamar kishiyarta ce ta mata magani ta wuta bayan ta wuta zai wani malami ya ba da kamar magani wata laya ta binne kuma kishiyar ta wuta
ha ha
tatte shi ta zargi ta mata magani yau kace ba da sha ka tambayi eh da ta muku tambaye na muku ba da amsa ba a a tana nan alayi ta ba cikin layi ba layi ba rubuta bane ke ba
assalamu alaikum wa alaikum salam abin an ga lissahi ai lissahi an kanta wata tabanta ai rubuta nake kenan ina kawo layin ta zan ba da amsa kanta sai eh, mai maganar wani ne ya faƙe da musulunci irin masu bayanar da musulunci su ga cikin mutane suna addini da wani intilai daban sai daga ba a gano kurin dama yaudara ce za a ce da munafuki ne kurin aka gano da cewa ba sallah ma bai gaba daya ya yi mutu an mai sallah ya za a mutumin sallah wanda bai sallah inda ya tabbatar da munafuci a waje amma an gano a ƙasa irin mata bai sallah ma bai bai wa mai sallah inda ma kan kashi ma da kayan ma ya mutu kamata a raba su tunda munafiki ne kenan ya tabbata a hili daman kenan zindiki ne a kawuri na kurin ba musulunta ba ce da ya dai mudara na kurin akwai masu hakan don biyan bukatar su kurin cikin mutane su zo su biya bukatar su taya su kurin wannan an ga wani dole a raba su to amma a wannan halin yanzu bayan ba raba ba ya mutu wannan me yake ce tunda armiyar babu shi yanzu dai ba magana da ya mai sallah ba su kai magana inda ya tabbata haka ne sai maganar ta wannan ɗanwa da ya magana mai magana malamin tsubbu eh wannan uwa abin ta hudi haka ne irin abin da yake wakana cikin rayuwar mutane na irin wannan magance-magance abokin aiki abokin kasuwa abokin zama a je a ga malamin tsubbo na kan wannan da sai kama na shari ne abin ya aikace aiki ba na abin da shari ba haka rayuwar wasu take a cikin al'umma suna nan a fake a cikin gida wannan ya zo ya basu wannan ya zo ya basu a kashe wannan a ɓadda wannan a haukata wannan kuma ana neman kullum a gyara ya suka neman yin shari suna cewa ko ba san addini ko ana so ka malamai a akwai malamai zama masu ba cewa duka malamai suke amma tabbas akwai masu aikin suke na wannan aikin cikin al'umma suna nan kuma ana ana ganin malamai ne ana karrama su da sunan malamai ma gata gata ana gata malam ya tsara wani malamai kuma mabandaci ne a cikin gida mabandaci ne inda doka ma da tunan an gama da shi wannan aiki da ta yalwa gaskiyar magana bayan shirka da Allah da kika yi tuba ga Allah to matsala ita wannan wanda aka ma abun ita ce babban abu za a yi kokarin neman yahiyarta to an ce ta mutu kuma aikin sabo kenan to duk da babban abu dai babban laifi haƙƙin tuba ga Allah in kika ma'ana baki shirka tunan zikin mai shirka da shirka ce aka yi an aka tuba da shirka aka tuba ga Allah to kuma saura kuma yana yi gyaruwa ya yi wata ibada gobe kiyama domin gobe kiyama biyan mutane haƙƙinsa za ka yi dawo da kawai zalunci za ka yi ibada an zo wajen awo sai a biya shi a cikin aikinka kenan in har wa'annan mutane ma'ana babu su sun mutu ko sun ɓace ba sai suke wanda aka ma haka to za a yi ƙoƙarin dai tuba ga Allah ta aikin da aka yi na shirka kuma a ta yi wata ibada Allah san gulgudan niyyaki da ni cika nadama shi Allah tsakanin bawa da Allah ba a shiga Allah zai taimake ki da abin da zaki biya insha Allah gobe kiyama wannan shine abin yunkurin Allah kiyaye gaba kuma saura da masu yi sana ji da duniya ce ta yi mata kimar kishiyar kashanta dai duniyar da sai mijin umma ba umma da kimar ke ki bar shi wata manta bar shi ko duka ma mijin ya mutu ke ma ki mutu ita ta mutu gaba daya a koma ga Allah to sai wannan wannan darasi ne ga mata masu bin dare masu bin bokaye da malamai suna ma abokan zaman su wannan mugun aiki a raba ta da miji ko a hukata ta wata za a waye gari ba mijin babu ke ba ita gaba daya kuma an tattaru an yi dusi an koma ga Allah an tattara takardu naku gaba daya an maida ga Allah can Allah zai kawo hisabi wannan shi ake gudu shi ake gudu ku yi tsoron Allah ku tsaya kurin ku yi adalci ku yi biyayya ga mazanku ku bi doka ta Allah amma wannan biye biye malai wallahi bai gyara ki ko da anan duniya an biya miki bukata to wallahi akwai hadari a lahira to kuma me amfanin rayuwar lahira ko ba kyau me amfanin duniya ka aire ki rayuwa kaɗan ke da miji he ni kika yi da shi amma a ƙari a koma ga Allah cikin shirka kin mutu kina shirka da Allah kina gama Allah da wani akwai hadarin gaskiya muna fatar Allah sa mana masu ji da su ba ka hin taɓa ci sai sai wani ke cewa neman naje yanin neman arme a musulunci ka tare in ka ce gaskiya a sharance baka tare mace a gari ku yi magana arme tsarin musulunci zaka je wajen waliyinta ka ga kana santa ka tayi ka nemi uzini wajen waliyinta shine tsarin musulunci in ya baka uzini ka shiga in ya hana ka ka dangana bakinta kenan sai mai maganar eh ka je neman arme sai aka ce yarinya da kawai za ta yi to baka dangana ba shi ce da kwanta abu ɗaya ne an kana da kwawa kana so ka san za ka yi ya ce to baba ina so amma a arma ita ta talako a gida ta talako a gida na amince da wani ya gyara kowa da zama haka kin don ya gyara su matan na yarda amma za ta talako a gida na in ya amince shi ke kuma ya kiya ya ka dangana kai maka jikin abokin rabanka assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah
to madalla da Allah mana dangane da abin da ya shahi ganin wata
eh
ya kamata
ha assalamu alaikum
alaikum salam ana kwana ku malam ha lau alhamdulillah
malam muna da tambaya na'am
haka ma yanzu mijinta ne yana da hali bai iya maka haka kayan kyalkyali haka wani kayayyaki to in ka ɗauka ka saya kuma yana da yara su haka biyu musu ƴan mata ne sai ka ɗauka kuka saya haka kuka sa a jikin to na shi ne na hukuncin abin
to
kuma yaro ne gare ni haka nake so da Allah shirya min shi malam ku bani addu'a
to لا غطر بسم الله بسم الله نعم وعليكم السلام na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
an tashi lafiya lafiya lau na'am Ba- ba a ji sakira assalamu alaikum na'am
wani ba Allah ya dada ya saki matar shi saki daya ta je ta yi aure sau biyu ta ta suka rabu har da ya sake amurta da suka je ta sake aure a wani guri aka rabu sannan yanzu ya sake ta sake ya sake mai da aka rabu to na ce rabuwa uku ce aka yi a jiri a fahimta ta amma na ce to bari mu tambayi malamin da haku da haku suna neman komawa yanzu ana yaya iya koma ya saki mace eh saki daya sai ta je ta yi aure sau biyu a wani guri eh bayan sai da sanin sai ya mai dota ya sake auren da kenan eh yawwa to bayan sun jima haka sun samu haihuwa guda sai suka sake rabuwa eh ta je ta auri wani namiji a wani eh bayan ta sake wani auren na gaba eh sannan sai suka sake rabuwa eh da suka rabu ya sake armo ta hannu eh ya auro ta cikin ne suka yi ne suka yi yansu namiji eh bayan nan haka ne suka sake rabuwa eh yawwa da suka sake rabuwa kuma yanzu tana zaman zawarci shikenan sai yake nema a mai da shi sani kuma na ce a'a a fahimta ta wannan saki uku wannan suna nan yanzu sai yanzu ne aka saki uku to na gane hmm.
yawwa hmm. to eh, muna magana kenan sai me ake cewa wanda yake cewa ya je nema a- an nemi armi wata ce take cewa ma'ana tana da cikin idda ba a bata takarda ba ma ya zo ya yi magana armi da ita yanzu an yi armi har da ɗiya tsakaninsu yaya matsayin wannan arman ko ɗiyan ta ‘yan uwa ko ‘yan uwa masa'alar shiga armi a cikin idda haramu ne laihi ne mai zaman kanshi to amma wannan laihin da aka yi idan ba a ɗarma arman ba sai bayan ta ƙare idda wannan laihin bai illa ga wannan arme da aka yi balle a ce ɗiya ba ɗiya ba ne ko a- zaman shagu ne wannan bai shafi ɗiya wannan abin da ya gabata baya kurin a tuba ga Allah wannan arme bai zama bai zama a ce ba arme bane ba balle a ce ɗiyan ba ɗiya bane ba wannan laihi ne wanda bai illa ga wannan ɗiya da aka samu a takaice wannan a tuba ga Allah game da laihi da aka yi na magana arme a cikin idda sai mai magana cin hanci wani malami ya ce kamar zina da ma'aikiya ko menene to ni dai musamman magana ba shi malamin da ya kamata ka tambaya a ina ya samu wannan magana shi ya kamata a tambaya a ina ya samu ta ni dai musamman ta ba wallahu alam sai eh, wannan miji ne take cewa mana baya ba su haƙƙi assalamu alaikum ai haƙuri dai abokan miji ne baya ba su abin sutura za ta ɗauki kuɗi a kuɗin shi bai sani ba to da farko dai 'yar uwa masa'alar ɗaukan kuɗi duk da ana magana inda yake abu na larura na rayuwa imma abinci imma sutura ta darura bude ƙofar cewa wacce ki ɗauko wacce magana a baki da ki ɗauko ki sai kayan kwalliya na birgiya da ke da ɗiyanki kin ga haɗari ne dan haka kenan zaki iya kayan adan da kike so ki saya ba na darura ba lokacin da kika dama shi dai abin da ake magana abu na darura sutura ta darura haka abinci wannan idan bai bada ba aka ɗauka ba lahi ba kuma ko shi ma abin da yahi ki nemi hanyar zama ke tsakanin kun bai ba wani za a sa haƙƙin da bai yake kan shi ya ƙoƙarin badawa ya yi alkhairi da ki ɗauka bai sani ba me matsalar domin lokacin da ya gano kin mai munahuci yawa ke da shi har abada wani ke da shi kun kare zama ya kara kallon ki da mutunci shine matsalar zaki zuba da mutuncinki a gare shi zai miki ɗaukar munafuka dan shi bai gane ba ma da magana kaza da ruwa ce zai ɗauka kun ke kun kina matsayin barauniya to zaka da miki ɗaukar barauniya baki mutunci kenan gwanda ke nema haƙƙin ko to hali ne ke nema ya bada ya yi alkhairi da ki ɗauka kuma da wajen tabbas wata zai gano ganowa zai da gobe gaskiya Allah shi da mu sai mai maganar armi kayan nan daɗin ga assalamu alaikum ha? na bismillah
wata biyu a ce da Allah take so a rika ma uwaye mata wanda suke hana mazansa aure
gane ba uwaye mata ta kamar kamar malami ba ta to
kuma na samu na bazawari yana suna ina son shi kuma kawai dai sun taɓo zancen armina wajen uwayen shi kawai dai suka hana shi
to a sama dalili kuma bisa kan wani dalili ba dalili ba ne wanda Allah ya hana ko kamar dalili bisa kan na addinin musulunci ko bisa kan sai ya sai ya samu abin duniya wanda yake da shi wanda ya shi na yanzu wanda yake da shi alhalin yanzu kuma yana da aiki aikin shi yana iya rike ko mata uku ma.
To, Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Muna lafiya.
La la alhamdulillah.
Malam muna da tambaya da Allah.
Na'am.
To, mu da mu ne.
Ha?
Kuma ɗaya ta isko.
Ko uku kenan?
Eh, kuma ɗaya mu da tsakanin mu da Allah da Annabi, Allah iya tsaye akan mu muna son a yi zaman lafiya. amma ita ba ta su kuma ba ta gamna ɗiyan
To.
muke so a sama hanya Wata hanya za ku, mijin kuwa sa ku hanya ma, ni ta sa ku hanya ganin hanya, hanya kamar yaya hanya, me za ku yi?
eh
To. Take it Bismillah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam malam muna lafiya.
Ma alhamdulillah.
Malam wani mutum ne kamar a nan gari ke to baban shi babban mutum ne haka.
Eh, Sai ya zo neman armi wani yarinya.
eh, To ba a yi irin wani dogon bincike ba sai aka yi tunani a matsayin baban shi.
eh,
Yanzu aka yi armi da yarinya bayan an yi armi an samu lokaci mai tsawo eh, sai aka lura da kamar mashayin giya ne.
eh, to an yi an yi an yi wasa ya kiya bayan da ba a yi ba an mutu wurin wasan shi ma abin da ya ji ya kiya to shi ɗan bisu musan a musulunci ya ne har masu ya ne yake
to. A takaice wannan magana ta ai haƙuri na ga, magana ita wacce yamma magana eh, miji bai musu haƙi to addu'a yara kuma wannan yake ɗauki lokacin addu'o'i na sujada cikin rike ma ɗinki addu'a Allah ya shirya da su gurin. sai mai magana wannan ba da ya kama mace ce ta armi ke suna da mata da mata shi ya sake ta ya ta je ta yi armi kuma ta dawo sake armanta kuma ya sake sakinta ta je ta yi armi ta dawo kuma zai sake ta wannan shi da sa'an da yake yi tun da ta yi armi bayan son rabu kamar ya rushe wancan ba gaskiya abin da wani mai tambayi hudi shi ne gaskiyar magana yin mace don kamata sake ɗaya ta yi ta yi armi ko saki biyu ta yi ta yi armi wannan biyun iya na mallake duk lokacin da ka komi ka sake sakinta sai yanzu ne kai uku sai bayan ukun in ta arme shine yake rushe abin da kai kenan wannan dole ka game gaskiya wannan mata ba matar shi bace ba kan mata da ta inda zai san zaman halak ba zaman zina suke so su yi ba inda ya zama arme suke so su yi to ka su koma ba ta ba arme ba arman shi dole sai ta arma na ta armoni an yi kwanciya ta arme to kan daga bayan har ta ɓaci zai yi armanta amma yanzu kai ga idan ta armi wani bayan sakin shi ne mata tara nan yanzu ne ciki uku bai dama armanta gaskiya ina ga wannan shine sai mai magana su su uku ne wanda a takaice da yalwa wannan abu ne na cikin gida wannan mijin ku za ku samu in ma cikin fami ne a zamana a yi bayanin wannan mata yadda za a yi an raba ku za a zama wuri guda ya za a yi dai a samu mataki na cikin gida wani abu na cikin gida ba hukumci wani malami zai yi malami bai hukumci fatawa ce zai yi a daman fitina kenan ta zama wurin gudun guda shine a yi kokarin zama cikin gida tsakanin ku da mijinku ko da dangi a neman huta kan wannan abin da kike hudi na kyakkyawa na mummunan zamantakewa assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah
malam kama wannan tambayar ita wannan ba Allah ya ba zo yake to wajen malamin na wajen cin hanci.
Eh.
Mu da gana muka ce malam ko kwatar ce ko rufin da suke ne.
A kuma na juya mashi ya ce cin hanci daban ya cin hanci. An ce raba a raba ce lahin ya zo na magana zan hamu raba ya zama mahiya ba.
A wai da ka kwatanta kamar ka gyara mai kenan.
A'a kai mahabar Allah. ya zai in can gyara mashi abu kai ma in juya mai tambaya kai yanzu ka tambaya kan riba ko yawwa ita riba ko nasi ya zo na ta hada dirhamin riba daya ya zan da ma'ayya man haka ne wannan ba da tambaya ta zaka kiran ta baka ba wani jeje bane ba na shi iya nihin cewa mai magana kan wannan da ya ce magana zan da ma'ayya eh riba ce dirhamin riba ne annabi ya ce ya magana zan da ma'ayya daga cikin ƙofa saba'in da ‘yan kata lahin raba kamar zina da ma'ahiya wannan nasi ya tabbata kan haka nan a kan kenan kuɗi da ruwa mutum ka ba shi jika goma ya baka sha ɗaya wannan jika guda ke ne kenan wannan daban ne amma shi cin hanci shi ma yawancin hanci lahi ne lahi ne la'anta ta cikin cin hanci amma ana magana wani nasin da ya kawo ne magana zina ma'ahiya shi ne aka ce amma ai kowa san hadarin cin hanci ko da addini ma san haramun ne lahi ne bai da kyau sai mai maganar ɗan giya ne su sun aiki da uban shi suka ba shi diya to wannan ai daman haka abin yake ciki ba aiki da uba kaɗai ba haka daman idan mutum ya zo da boza mai babban mutum ne da kuɗi ya zo ya zo da wadata da yawa haka ba a binciken waye shi shine haɗarin da aka cike cikin al'umma mutane za su ba diyansu bisu diba waye mutumin me addini mutumin mutumin kirki ne dama annabi idan mutum ya zo addini me zan ka ce mana ta idza atakum man taradawna dinahu wa qulqahu fazawjuhu illa taf'alu tukun fitan fil adi wa fasadun adid nan da ya takaice an ga cewa idan an zo neman diyoku wanda yazo neman diyoku wanda kun amince da addinin shi da halin shi kaga manzo Allah ya da kawo ba addini ya da ka hali kin da man ba a ba mutun diya ko dan wane ne ko shi wane ne in kuna son gaskiya ko shari'a hukum bincike me addinin shi ba kudin shi ba ba gidajen shi ba ba masarautar shi ba me addinin shi ko me halin shi na zamantakewa to kun ba da diye ku to kaga an ba da duk wani abu da manzo Allah an ba an bari sai daga baya an shiga dumu dumu kuma yanzu aka gano ga abin da ake ciki da mun taɓa kwanta abin cika da farko nan aka ce ma ba ma aka ce annabi ma aka halatta yi da mutum ba mutum tambaye ka wani san diyata ga mai gaskiya ga halin shi ga halin shi to yanzu ya riga ya arme ta shan giya bai ɗauke inganci a tana nan matar shi wanda ya sha giya bai zama ta ba arme tana nan tana an ba shi matar shi sai dai abu ɗaya ne in ta bata iyawa abin ya ishe ta ta je ta yi ƙara a raba su ta mai hul'i sai ta mai hul'i a raba su kuna iya haka nan abin ya ishe kun ga ya ji gyaruwa an yi an yi gyaruwa sai ku je ku yi ƙara wannan abin ya ishe mu a mai da mai sadaƙi shi kin a raba su amma dan ya sha giya bai ɗauki ingancin armashi yana ta annama ta shi ka yi a bashi kamata a bincika to a daga an bada sai dai Allah ya kiyaye gaba kada gaba na na la yalo ha
karatun motsa da ake eh wa ina mutum zai dinga samun kasin
a a dai kana iya shi tambaya an sa gurbi akwai gurbi da ake aika darasin da aka yi daga sai ka tambaye su ko ka je masallaci sai a sa sa ga cikin gurbin da aka darasin zai kai maka insha Allah in kuma kana da kile ne kana iya kawo maka fi to yan wani ga ya kamata mu tsaya nan lokacin kenan ka yi hakuri tunda lambar ta wacce ana iya kira daga bayan insha Allah yan wa'ai hakuri kun lokaci mai kira yana kira na gaba bayan na huta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh